بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجلاله العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اشهد لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر الباب الأول wannan babi ne na farko fi sana'illahi ta'ala cikin kirarin Allah tabaraka wa ta'ala yabo daga Allah alaihi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin kirarin da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa izharihi da bayyana wa izharihi da bayyana wan Allah azimi qadarihi girman babban girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ladai a wajen Allah idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna yana da girma a wajensa to ai kaga mu kuma ba ma sai an ce wani abu kenan ba a wajen ubangijinsa ma yana da girma kenan ina kuma mu bayin Allah wanda aka aiko shi wajen mu to mu kuma ya zai zama a wajen mu kaga ya zama mai girma a wajen mu sallallahu alaihi wasallam idan ka sani anna fi kitabillahi al-aziz cewa fi kitabillahi a cikin littafin Allah al-aziz mabuwayi ma'ana qur'ani ayatin akwai ayoyi kasiratan masu yawa mufsihatan wadda ta bayyana a sarari bi jami'i zikirin mustafa da kyakkyawan ambaton manzon Allah sallallahu alaihi akwai ayoyi da suka bayyana a sarari suka bayyana kyakkyawan ambato ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa addi mahasinihi da kirga kyawawan halayen annabi sallallahu alaihi wasallam wata azima amrihi da girmama lamarinsa wata nuwihi da ɗaukaka ƙadarihi girmansa ita madna mun dogara minha akan wannan ayoyi alama zahara ma'ana fa akan abin da ma'anarsa ta bayyana za mu magana akan abin da ma'anarsa ta bayyana wa bana fa hawahu manufarsa kuma ta bayyana ga kowa da kowa waje ma'ana zalika mun tara wa'annan maganganu fi asharatu fusulin a cikin fasalai guda goma alfasalul awwalu fasali na farko fi ma ja cikin abin da ya zo min zalika daga wannan maji'il madi wato zuwan yabo wa sana'i da kirari wati idadul mahasin da kirdiga kyawawan annabi sallallahu alaihi wasallam ka qaulihi ta'ala kaman fadin Allah tabaraka wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim laqad haqiqa wallahi tallahi ja'alna sai da Allah ya rantsuwa laƙar hakika wallahi ja a kuma rasulu wani ma'aiki ya zo muku sai aka nakara shi saboda al'adar larabawa suna so su girmama wani abu to sai su mai da shi kamar ma ba a san shi ba don ka san girmansa kuma mu ma hausa muna haka in kai wani laifi haka ko ko wata babanka sai ya ce ma ba a sanar da kai cewa ka yi ba ba a gaya ma ba ne ma'ana shi ne ya faɗa ba kaga wannan ya fi ban tsoro akan ya ce ai na ce ma kakkai ka za ka to laƙajiya a kuma rasulu hakika wani babban ma'aiki ya zo muku min an fusikun daga cikin kawunan ku azizun alaihi ma anitu na farko dai gashi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anitu azizun alaihi mai wuya ne a wajen annabi abin yana ba shi wuya ma anittum abin da ya wahalar da ku duk abin da zai wahalar da mu sai ya fara wahalar da zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya wahalar da mu duk abin da ya same mu al'ummarsa to manzo Allah ya fi jin ciwo kamar da yana rashin lafiya ga rashin lafiya dai a jikinsa amma za ka ga uba ya fi da uwa da uba sun fi damuwa sun fi damuwa a cikin abin da ɗansu yake su saboda jin ciwon ma suke a cikinsu roƙo ma suke ina ma da wannan rashin lafiyar kaɗa za ta dawo jikinsu wannan yaro ya samu lafiya ya zama su suke yi rashin lafiya to haka manzo haka muke wajen annabi Muhammad in ji Allah duk abin da ya dame mu to ya fi damun annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya dama al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma antu harisun alaikum mai kwaɗayi ne a gare ku kwaɗayin kwaɗayin shiryan in mu kwaɗayin mu mutu wani abu mai daɗi kwaɗayin mu mu je kaza kwaɗayin shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam kwaɗayin sa ya ga mun shirya Allah ne yake faɗa mu haka fa ba wai shi ya ga kan ba wani ma malami ba bil mu'minina wajen mu'minai kuwa wa'anda suka bi shari'ansa suka bi shari'ansa dangane da su ra'ufun sallallahu alaihi wasallam mai tsananin tausayi ne rahimun mai jin kai annabi mai tsananin tausayi ne ga mu'minai annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsananin jin kai ne gare su sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta zo a cikin suratul tauba ka yanzu wannan aya ta kiddiga abubuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam gashi dai ma'aiki gashi duk abin da ya dame mu to yana da wuya a wajen annabi ya fi damunsa ma'ana ya kula da mu kenan da ba mu da wani daraja a wajensa in wani in mutum ba shi da daraja a wajen ka duk abin da ya same shi ne ya dame ka wani ma ce za ka yi Allah ya ƙara amma masoyinka in wani abu ya dame shi kai ya fara za ka ga kai ka shiga tashin hankali to ashe muna da girma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum da annabi ya faɗayin shiryan gashi mai tausayi gashi mai jin kai kaga abubuwa wajen biyar Allah ya kirga a cikin wannan aya abubuwa wajen biyar kala samarkandi malam samarkandi ya ce shine abu laisi shine abu laisi baban laisu na faru bin muhammad bin ahmad samarkandi shine sunansa kenan kana fakihan malamin fiqh ne malamin addini ne hanafiya mazhabar hanafiya yake ji wa mufassiran malamin tafsirin qur'ani ne wa mutasawwifan sufi ne mai gyaran zuciya an ce da mutum sufi ma'ana mai yin abubuwa na gyaran zuciya to ga wannan kirari ne ga mutane abin da ya zama zagi a wani lokaci kirari ne a wani lokaci tawassara rahimahullah ya rasu Allah ya ji kansa hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana ɗari uku da saba'in da uku ya rasu yau da rasuwarsa shekara dubu da sittin da biyu da rasuwarsa shekara dubu da sittin da biyu ya girma shi ne littafin ya girma alƙafi yadda wajen shekara mai kan wajen shekara ɗari biyu da wani abin da ya fi samar kandi to to samar kandi yake cewa wa qara'a ba'atuhu ba'arin makaranta sun karanta wannan aya min an fasiku bi fatihil fa'i da yi wa fa'in nan fata laqad ja'a kuma rasulun min an fasiku kila ma an ce wannan ita ce karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad ja'a kuma rasulun min an fasiku wa qira'atul jumhur amma karatun tilin sahabbai da karatun makarantar nan wajen guda goma wajen kira'a guda goma ina da muke da ita dukkan ta min anfusikum ne to kuma mu nan afirka qur'anin da aka aiko mana shi ma min anfusikum ne kuma kan mutum ya je ya shiga rubu da ya yi haka kuma ya je ya dau min anfusikum ya zo ya ta fada da mahaddata tunda duk akan wannan kira'a muke wa qira'atun jamhur jumhur karatun tilin makaranta ko na sahabbai din da yin ruku'a min anfusikum daga cikin kawunan wata kira'a kuma min an fasiku ƙalar faƙihu malami masanin addini ya faɗa wane ne alƙazi alƙali abul fadl baban fadl shi yadda wa faƙa bullahu allah ya datar da shi ma allah ya datar da mu idan kai sani a alamallahu ta'ala ice allah ya sanar a alamallahu ta'ala allah ya sanar wa almumini na muminai cewa ya aiko annabi daga cikinsu awil arab ko ko Allah ya gaya wa laraba cewa ya aiko annabi a cikinsu aw ahla makkata ko ko Allah ya gaya mutanen maka Allah ya aiko annabi a cikinsu aw jami'an nas ko ko duk mutane ma duk halitta imma dai laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika annabi ya zo daga cikin ku cikin ku dinnan in ma dai cikin ku dinnan da mumine ake mutanen kirki mumini in ma da larabawa ake in ma da mutanen maka ake in ma da duk halitta ake in ma da duk halitta ake to abin da ya sa malaman tafsiri suka yi ta wannan kowanne akwai ayar da ya ɗauka ya faɗa kowanne guda hudun nan akwai ayar da ta nuna da shi ake kuma ba wadda aka ce ta soke wata da aka wani malam kowanne malamin tafsiri ya tafi akan ayar da ya ɗauka wa'anda suka ce wannan aya laqad ja'akum rasulun min anfusikum annabi ya zo muku daga cikin kawunan ku wa'anda suka ce da mu'mine ake sun tafi cikin ayar da ta zo a cikin suratu ali imran ne Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina haqiqa wallahi Allah yayi baiwa ga mu'minai Allah yayi baiwa ga mu'minai iz ba'atha fihim rasula da ya aiko ma'aiki a cikin su minan fusihin daga cikin kawunan ya aiko musu ma'aiki ya tulo alayhimu ayati ma'aikin nan yana karanta musu ayoyin Allah wayu zakihim yana tsarkake su wayu allimuhumul kitaba yana sanar da su rubutu wal hikmata da ilimin rubutu din ko yana sanar da su qur'ani kitaba qur'ani wal hikmata da hadisi ko yana sanar da su kitaba shari'a wa hikimata da haƙiƙa dai akwai maganganu a kai wa in kanu min qabl ko da muminan nan sun zama to kafin zuwan shi ma'aikin nan ya zo ya musu wannan abu lafi dalalin mubinin suna cikin neman shari'a da nan dalalu ba kan istilahi take ba kan doga take suna neman shari'a mubinin mabayyana to har yanzu wannan aya tabaraka wata'ala Allah ya yi wa muminai gori a cikinta cewa babbar kyautar da ya musu Allah ya mana kyauta kala kala Allah ya samu daga cikin muminai Allah ya mana kyauta kala kala ni'imomi ba su da adadi amma kyautar da Allah ya mana gori da ita shine ya zama ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin mu laqad manna Allah hakika Allah ya yi baiwa alal mu'minin izba asabihim rasulullah aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin mutanen zama al'ummarsa wannan wata baiwa ce da ba kamar kuma ya tudu alaihi mu ayati kuma annabi ne yazo yana karanta mana ayoyin Allah wannan ma wata baiwa ce yau akan kasa Allah ba gangariyar magana ta Allah inda ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba harafinsa a ciki sai mu musulmi muke da wannan mu muke da Qur'ani Qur'ani maganan Allah ne gangariya kuma wanda ya zo ta hanyar da bayan da kokwanto zai shiga a ciki in mutum ya kwanto a ciki ma ya da ta samu ko kafiran su suka fi gaggata a saboda yadda aka rubuta shi da yadda aka tara shi da yadda sai aka yi komai Allah ma ya hana annabin ya rubuta dan kan ma a ce shi ya kera shi ya komai da aya ta sako masa ba zai yi bacci ba sai ya tara marubuta sun rubuta sallallahu alaihi wasallam kuma kullum gashi nan ana ta yin sallah wannan sallah din ibada ce ta Allah amma kuma in ka lura kaman karanta Qur'ani kullum wannan sallah da muke kaji an karanta a Qur'ani kullum karanta Qur'ani kaji waccan sura wancan limai ya ga kaga ashe Qur'ani yana nan danyen sa har duniya ta shi saboda ana yin sallah sallah ba za a daina ta ko ba a karanta Qur'ani a wani abu gashi ana karanta sallah to kaga wa'inda suka tafi cewa an aiko annabi daga cikinku ana nufin muminai saboda wannan aya ta cikin ali imran to shine yace awul muminina wato muminai Allah yake nufi awul arab ko ko a larabawa Allah yake nufi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balarabe qur'anin nan namu da larabci aka yi qur'anin magana mai gidan aljanna larabci za mu dinga yi al'adar addinin al'adar larabawa ce al'adar larabawa ce kaga don haka duk musulmi ma ba larabe ne komai ya kowane yare kake in za ka karanta qur'ani bi da larabci za ka karanta idan ka fassara shi da yaran kaga ashe mu dukkan mu kamar larabawa ne to kila ana nufin Allah larabawa Allah yake gori yake gaya wa girman cewa ya ishe su daraja a ce annabi Muhammad dan yaran su ne a cikin su yau sallallahu alaihi wasallam to wannan ma akwai aya ita ce ayar da ta zo a cikin suratul jumu'ati yusabbihu lillahi suratul jumu'ati Allah yana cewa huwa allazi ba'asa huwa Allah shine allazi wannan da ba'asa ya aiko fil ummiyina a cikin larabawa ummiyai wanda ba sa rubutu ba sa karatu su koman su a hadda ake haka suka ji daga babansu ko ku haka suka ji da malami haka mutum zai je malam yana faɗa da baki shi yana haddacewa su haka suka dinga shafar koman su larabawa da talqini yanzu ne ake rubutu ake abu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya girmama lamarin rubutu yana daga hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yada rubutu da karatu ranar badar ma annabi sallallahu alaihi wasallama an dora mutane kafirai su bada kuɗi da yawa wanda aka kama amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya koya wa yara goma rubutu har yaro zai iya rubuta abu ya iya karantawa an yanta an fashe shi daga girman rubutu da karatu karatu a koyawa yara harafai a koyawa yara rubutu yana da kyau kwarai da gaske mu dinga yin kokari yaran su iya rubutu su iya karatu kamar yadda suka iya na boko din abc din to su iya na muhammadiyya din ma a iya rubuta musu su iya ganin abu da larabci su karanta shi su iya abu diga wakila to shi Allah shi aiko cikin ummiyai din nan rasula ma'aiki minhu daga cikin su larabawa su ake cewa ummiyai haka yahuda suke ce musu laysa alaina fil ummiyina sabilun mu ci kudin balarabe banza ne su wai yahudu wai suna cewa addinin su Allah ya ce su ci kudin ba yahudu balarabe ba komai Allah ya kariya suke yi wannan ko ba balarabe ma su ci kudin wani ai haramun ne bare balarabe to lumina rasulan minhu ma'aiki daga cikinsu ya tulo alaihi mu ayati da yake karanta musu ayoyin Allah wai zakihi yake tsarkake su wai allimuhum alkitaba yake sanar da su littafi wa hikmata da hikima wa in kanu min qabla fi dalalin mubin ko da laraba kafin zuwan manzon Allah suna cikin bata nan kuma bata ne suna cikin bata ne girma can kuma mu'mine ne mu'mini sai mutum ya zama musulmi wannan zai hau kan mu'mini kaga ba zancen bata amma su kuwa waɗannan laraba suna cikin fata mabayyani to don haka wasu malaman tafsiri suka ce laraba ake nufi to kama arsal na fi to ko kuwa mutan maka ake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan maka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaɓa masa gari da aka haife shi a ciki shine maka Allah tabaraka wa ta'ala saboda girmama garin shi ma yasa aka gina mataki a garin tabaraka wa ta'ala don girmama garin ba wai don ya buƙaci ɗaki ko ya a don girmama garin amma da mutan garin suka ka sassaɓa suka kori annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya koma madina sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ni ma na tare a madina wa man ya karatu min baiti duk wanda ya fita daga gidansa maka muhajiran ya yi hijira ila Allah wa rasuli ya tafi wajen Allah da manzon Allah kaji da manzon Allah ya madina shi ma Allah sai ce amma Allah kuma da ya faɗa hadisi ma shi ma ya faɗi irin na Allah ne dan bai bai dara faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda hijratu ta zama wajen Allah ta wajen manzo Allah wajen kafsa daga Makka yanzu ka tafi Madina ka tafi wajen Allah ka tafi wajen nan ne magarin Allah din maka dan haka manzo Allah lamarin sa hadari ne haka magarin Allah ce ga ɗakinsa a ciki su kansu laraban suna cewa ahalin lahi ne su saboda mutanen garin Allah ne ba za ka shiga garin ba sai ka tuɓe kayanka sai ka ɗaura harari sai ka ɗaura gari sai ka yi alwala sai ka je ka yi ɗawari amma tun da suka kori annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce to duk wanda ya madina yanzu ya taho waje na nima kamar da saboda girma gari to manzo Allah dan maka ne sallallahu alaihi wasallam to kila ana nufin mutanen maka a wannan ma akwai aya surar bakara ta zo da aya da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ita wannan dai suratul juma'a ce wallazi ba'atha fil ummiyina rasula har yau dai Allah shi ya aiko fil ummiyina cikin yan maka ummul qura maka ko kuma ummiya din su maka 'yan kasuwa ne su ba ruwansu da zancen karatu su ba mayaka ba ne mutanen maka Allah ya kiyaye su ba a kai yaƙi saboda duk duniya tana girmama ka'aba tana girmama maka ba wanda ba sa girmama maka don haka ba a kai musu yaƙi su don haka suka zamanto zancen yaƙi ba ruwansu da shi su kuma ba ka- makaranta ba ne ba sa karatu ba sa rubutu su dai 'yan kasuwa ne eh, mutanen maka da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu ummiyai to, mutanen maka to Allah tabaraka wa ta'ala ya ko annaba a ciki ya zo ya musu wannan ko kuma ana nufin duk mutane ma kowa da kowa ma ya samu manzon Allah sallah dan dai falalar ta hau. kowa da kowa ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutanen maka ko kuwa kowa au jami'an nasi ko duk mutane ma Allah ya aiko annabi daga cikin su dan annabi zahirin sa mutum ne irin an kera mu a irin sa kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi bai aiko shi cikin aljannu ba Allah bai aiko shi cikin mala'iku ba a cikin mu dai mu dan adam Allah tabaraka wa ta'ala ya ba amma ba irin mu bane sallallahu alaihi wasallam ya bi mu da abubuwa da ba sa kirguwa ya bi mu da shi Allah ya zaɓa ma ya aiko sallallahu alaihi wasallam to ko ko duk mutane ake nufi to ita ma akwai ayar bakara ita kuma ta faɗi wannan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kama arsalna fikum rasulan kama arsalna fikum kamar yadda muka aiko a cikin ku ɗan adam duka rasulan ma'aiki minkum daga cikin ku ya tulu alaikum wa ayatina ya zo ya karanta muku ayoyin wai da cikin ya tsarkake ku wannan tsarki duk musulmi yana da wannan tsarki yanzu idan ka duba yadda ba musulmi ba sai ka ga badakaloli ne da yawa amma mu alhamdulillah ko mutum ba shi da karatu da musulunci na za ka ga ya tsare shi daga wani abu ya ya ya matanmu mu mazanmu da kowa yana abu yanzu turawa wanda ba su da musulmi wanda ba musulmi ba kalla ne ka samu yarinya ta yi aure tana katangaitacciyarta tana budurwarta ta zama ta balbalce a kan titi ma tun kafin ta amma mu musuluncin nan allah ya kiyaye mu da shi. da yawa abubuwa eh, za ka gani ko mun saba ma dai za ka ga dai muna cikin tsoro muna ta istighfari mun san dai addini ya hana Hmm? amma ba wanda za su yi addinin su ya ba su yanci ko mai lauje yanko ciyawa ne ba kaga wannan ba mu ba mu da kuɗi ma za ka ga mu wa'yansu mu bare mu sai sabulai masu tsada ko mai masu ƙas- laushin ko kaza kaza kaza kuma ikon Allah saboda wankan janaza wankan haila wankan biki wankan juma'a wankan idi wankan waye sai ka ji mu lafiya kalau amma in ka haɗu da wanda ba musulman ba ga sabulai masu tsada ga mai mai tsada ga amma ka kusa da su wani Hmm? ba wannan farki na na ne a cikin su to mun gode Allah wannan duk addini ya kawo mana wannan to ba sallallahu alaihi wasallam to wai zakikum wa ya'allimukum alkitaba wa ya'allimukum littafi wa hikmata da hikima wa yu'allimukum wa yu'allimukum kuma annabi zai sanar da ku malam ta kunu ta'lamuna abinda ba ku kasance kun sani ba ai duk wannan ilimin waye ya zo mana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo ya karantar da duniya kaf abinda ba ta sani ba sallallahu alaihi wasallam to kaga har yau a cikin sa ake me yasa kowa yake so Allah ya raba shi ga kowa dan ya zama dan shi rahama ne ga kowa duk wanda aka raba man manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya fifita in aka ce na mu'mine ne kadai mu'mine kadai suka fifita in aka ce na laraba ne kadai na laraba kadai suka fifita in aka ce na yan maka ne yan maka ne kadai suka fifita to amma Allah da ya ce kai a wannan aya mu ta fi mana daɗi ma dan mu ma mun shiga Allah ya ce kai na duniya ne ma duk gaba ki daya ma kama arsalna fikum rasulan duniya kowa zai yi alfahari da annabi sallallahu alaihi wa sallam kowane dan adam alaktilafil mufassirin wannan abu sa sabanin masu tafsiri manil muwajahi manil muwajahi waye aka fuskanta ne bi hazar kitabu da wannan magana muminan kadai ko kuwa larabawa ko yan maka ko kwajin mutane kaga duk wanda mutum ya dauka yayi annahu cewa shi ubangiji ba aka fihin ya aiko a cikin su rasulan ma'aikin an fusin daga cikin kawunan su su da aka aiko musu annabun nan ya arifuna to yanzu idan muminan ne aka aiko musu cikin manzo Allah aka aiko annabin cikin su idan larabawan ne idan mutanen maka ne idan duk gaba mu ne duk gaba ɗaya ai mun san yadda halin mu yake ko yanzu mu ce mu duk jama'a ai mun san yadda halin mu yake halin banza halin fushi halin tsoro halin kaza in larabawa ne in kai zauna da wa'yansu ma sai ka ce gwara ma karnuka da su Hmm? in ka zauna da wa'yansu to sai ka ce gwara ma karnuka da su to in yan makan ne ma gashi shi kansa annabi ma gora su suka yi. har abin eh, da girmama maka da komai amma har abin ya bi su yau in ka je umra ko ka je hajji in ka je madina manzo Allah bare ka je da azumi Eh, sai ka gama akan a ja ka ci abinci ma wani zan sai ka yi fushi kan titi ma wani zai tare ku ko za ga ya tare ku akan titi ya ce ku zo waje na ku ci abinci ko ku sha ruwa ko ku yi abu in ka je ka ga irin abin da zai dinga kama a kama abinci sannan in za ku tashi a baku huluna a baku sarrafuna a baku wani ma a baka kuɗi wani ma a baka kuɗi akwai eh, wanda ya ji an ce shehu abdullahi ya zo maka sai ya yi niyyar zuwa ziyara guzurinsa abin da ya rage riyal hamsin sai riyal goma sai ya in ya je ya gaida malamin nan zai ɗau riyal goma ya ba malamin ikon Allah sai hannunsa ya ɗau riyal hamsin sai ya ba sai ya ba malamin sai da ya fito ya zuba ya ce inna Allah wa inna ilaihi wallahi riyal goma ne niya gashi hannuna ya kai riyal hamsin wayan suka ce ka koma wayan suka ce kai tunda mutum bawan Allah ne ka yi mar kyakkyawan zato Allah zai ma mafita ya dawo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune zuciya ne tana ta buga sai kawai wani mutum ya zai ajiye ambulan a gabansa da ya ɗau ambulan iya gani riyal dubu hudu da wajen ɗari biyar riyal dubu hudu da wajen ɗari biyar haka ya ya gani a ciki ko mutumin yana ta ajiye ambulan a gaban a gaban mutane amma wani ikon Allah da dukan girmama garin Allah maka mun girmama ta amma ka zo maka da kudin ka ma wani zuwan sai ka sha wuya kafin ka samu ba wai a baka kyauta ba ikon Allah haka lamarin Allah to kaga yanzu yan maka sun san irin halin su bugun hali da abu amma su dubu annabi da yake dan cikin garin sun ga shi irin su ne kamar Allah yana gaya mana ne. ko duk mu yana da ai kowa ya san halin sa mun san halin rowa eh, kyashi eh, rashin jin tausayi rashin kaza amma mu ji rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yanzu ko ayar la tarja a kun dinnan yanda ta faɗe shi mu haka muke mu ma tausayin ne da mu mu ma kwaɗayin wani ya samu ne da mu wa- wa- wani balaraban ƙauye ba ba ya zo ya yi tsari a masallaci aka kai aka yi taimaka faɗa annabi ya ce a ku zuba ruwa dai kai malam ba na masallaci wajen sallah ne da wajen ibada ba wajen fitsari ba me ya ce daidai zai yi addu'a sai ce Allahumma arhamni warham Muhammad wala tarham ma'ana ahad Allah ka ji kaina ni da Muhammad kaka ji kan kowa sai mu biyin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a a hajarta rafiya ka tattare abu mai yawa rahama Allah ba ta mu ce ni da kai kai mu bi mu bi kasar rahama Allah rahama Allah ta dukkan halitta ce to kaga yanzu wannan mutum ai ya san dai tsakaninsa da annabi akwai nisa da yawa shi zai yake mutum bi katar shi ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana ce a a abin abin mai yawa ka ce mutum bi katar su ne lafiya to to ka gani to Allah tabaraka wa ta'ala yana nuna ko ma suwa da suwa ake an yi haka ne dan su san girma annabi sallallahu alaihi wasallam dan su san shi ya arifunahu su san shi wa ya tahaqqaquna makanahu su san darajarsa wa ya alamu na sidkahu su san gaskiyar manzon Allah in ƴan maka nema ai su suka fi kowa sanin gaskiya Allah gaskiya annabi ta taimake shi da ya zo ya ce Allah ya ko shi dattijai masu hankali suka ce kai jama'a mutumin nan tun yana yaro bai taɓa ƙarya ba sai dai yanzu da ya shekara arba'in zai yi ƙarya wallahi gaskiya yake ka gaskiya ta cece shi wayan suka ce kuma mutumin nan bai taɓa ƙarya ba kuma bai taɓa wa ‘yan adam ƙarya ba kai kun san kuma zai yi wa Allah ƙarya ya san girman Allah to haka sun san gaskiyarsa ko amanata sun san amanarsa duk wani wanda yake da ajiya wajen sa yake kaiwa in ka zo wani ka kawo ajiya to ta tsira duk da ba sa san sa duk da faɗa ne tsakaninsu amma dai nan ne wajen ajiya abin mamaki duk ajiyoyin suna wajen sa amma suka taru za su kashe shi cikin dare Allah ya ba shi mafita ya gudu sallallahu alaihi wasallama mutane sun taru za su kashe ka ga dukiyoyinsu a wajenka in ka tashi gudu ai ka gaba an gaya ma kudin abokin gaba halal ne malul harbi kafin amma annabi ya ga shi a girman matsayinsa a datta a dattijantakarsa bai ci ya kwashi kudin ko da makiyan kudin nan bane ya tafi da shi annabi ya tsallake kudin ya bari ya bar dan dan uwan sa na ali ya ce ka ba wa duk masu kudin su wannan na wani ne wannan na wani ne wannan na wani ne kwana uku ka biyo ni gari ya waye kai ya labari ai ya ya fita ai ya tsere ya gudu ya fita sai an shiga uku ashe kudi sun tafi a kai kai ma ka san ba irin haka yake ba ai yana nan ya bar dan dan uwansa je ka karbi kudin ka kawai daga nan wani zai ce kai wallahi addinin ta shine gaskiya mutumin da za mu kashe amma bai kwashi kudin ya gudu da su ba kaga jibi da takon manzon Allah sallallahu alaihi kaga yanzu sun san halin sa ba irin nasu bane sallallahu alaihi wasallam wa amanatu da amanata fala yattahimuna bil kadhib ba su taba zargin sa da ƙarya ba ba sa laraba ba su zargi annabi da ƙarya ba sallallahu alaihi tun a jahiliyar nan wa tarkin nasihati ba su zarge shi da barin nasiha ba lahum gare su bi kaunihi min kasancewarsa a cikin su yake ai a gaban su ya rayu wa'yansu ma a gaban su aka haife shi tun yana yaro sun san kuruciyarsa sun san samartakarsa sun san gwarzantakarsa sun san kuruciyarsa sun san samartakarsa duk irin halayen shashanci na samari ba su gan shi ya yi ba sallallahu alaihi wasallam har ya zama gwarzo sallallahu alaihi wasallam ka gani a gaban su da kauni min wa annahu cewa shi lam takun fil arab to kuma wannan ke ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya raba annabi a cikin mu ya ce annabi a cikin mu dan mu samu falala mu samu rahaman nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin lan takun fil arab qabilatu ba wata kabila a cikin larabawa illa walaha ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama waladatu sai tana da dangane na haihuwa ga annabi sai kaga yan uwansa ne na haihuwa in an bi kakanni yan uwansa ne in an bi kakanni yan ko da wa'anda ake ganin kamar makiyansu ne kamar yanzu umawiyawa da ake ta faɗa umawiya yan uwansa ne dai duk da haka yan uwansa ne domin sallallahu alaihi wasallama yanzu shi ko a ce abu ɗalibi abu ɗalib abu ɗalib sa'an abu safiya abu safiya abu ɗalib ɗan abdulmutsari ne abu safiya ɗan harbu ne abdulmutsari ɗan hashimu ne harbu ɗan umayyata ne ɗan umayyata ne hashimu ɗan abdumanafi ne umayyata ɗan abdumanafi kaga sun haɗu ta gida ɗaya da abu to don haka ranar fatu makada da yana umar yake ta nema sai annabi ya mai izini ya kashe abu sufyani mai abbas ya ce dan ka san baba ni adiyu bane dan mu kake so ka zaga dai kawai dan ka san dan abdu manatu ne bibi abu sufyani abbas yana kare masa dan gidansu ne saboda to kowanne laraba za ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana dangi kowanne suna takama cewa mun haɗu da shi ta wajen haihuwa to wannan kuma zai amfane su au karabatan ko kwa dangi kusanci ko kwa dangi kusanci huwa inda ibn abbas to wannan shine ma abdullahi dan abbas ya fassara aya da shi wa shine mazhaba abdullahi dan abbas wa gairihi da wannan sa ma'ana qaulihi ta'ala ma'ana fadin Allah tabaraka wa ta'ala qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba ba na neman lada a cikin isar da saƙon nan nawa sai dai soyayya ga makusanta na haka wa'in suka fassara kaso 'ya'yan gidansa kaso makusantan sallallahu alaihi wasallama abdullahi bin abbas ya ce a'a illal mawaddata fil qurba sai dai ka su larabawa da duk dangin nasu so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kusancinsa dalilin saukar aya wa'insu daga cikin sahabbai suka hada kuɗi mai yawa suka ba manzo Allah suka sa annabi sallallahu alaihi wasallama tukuncin saƙon da ya kawo mana tukuncin saƙo da ya zo wajen Allah sai Allah ya ce mayan musu kai kayi dan Allah ne ita bi umar la ya tsalu kuma ajiran wa hum muhtadun annaba ba sa roƙon lada cikin abu su sun yi dan Allah ne su shiryayyu ne ce ne musu ba ka san wannan qul la as'alukum alayhi ajran kace ban tambaye ku lada ba illa al-mawaddata fil qurba sai dai san dangi na san dangi na ko ko ku dangi na ne ku so ni ko da ta dangi ku kare ni ku karbi sako na wannan Abdullahi bin Abdul haka ya fassara hadisan da muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim sun fitar da shi Bukhari yake cewa haddathana Muhammad bin Bashari محمد بن بشار يا بن تجمو حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر يا بن تجمو حدثنا شعبة شعبة يا بن تجمو عن عبد الملك بن ميسرة كجا عبد الملك بن ميسرة قال عبد الملك بن ميسرة يتي سمعت طاووسا ناجي طاووس الماجر عبد الله بن عباس ينا فدا عن ابن عباس da Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kare da shi da ubansa annahu shi Abdullahi dan Abbas su ila an tambaye shi an kauli wai mai fassara faɗin Allah illa mawaddata fil qurba sai dai soyayya a cikin dangi na faqala sai sa'id bin jubair bin mut'am akwai sa'id dan jubair malami ne na quraisha babansa jubair bin mut'am bin adi to yana zaune sai ya sauri kafin abdullahi dan abbas ya amsa sai ya ce qurba abinda ake nufi da dangi ali muhammadin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi wa qala bin abbas sai abdullahi dan abbas yace masa ajilta kai gaggawa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi ya da amince Allah subhanahu a gare shi lam yakun badan ba wani dangi min quraishin na quraishawa illa kana lahu fihim qarabatu sai yana da kusanci a gare su ba wani dangi na maka illa kana fihin qarabatu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kusanci a cikin dangi a kusanci a cikin su faqala sai Abdullahi dan Abbas yace illa an an tasidu abinda aya take nufi sai dai ku sada ma baini wa bainakum abinda yake tsakanina da ku min al-qarabati na daga zumuntaka na daga dangi muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hada ciki ibn hajar al-asqalani yace wannan fassara ta sa'id ibn jubair wannan abin da hasil maganan nan wannan fassara ta sa'id dan jubair ita ce abin da malamai suke kai ita ce abin da sayyidina ali dan husaini jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ali zainul abidin akan wannan fassara yake cewa 'ya'yan gidan manzon Allah ake nufi illal mawaddata fil qurba yanzu ana horan su ne su so dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah yana dangi da yawa ko dangi suna alfahari da shi ba kaman kuma 'ya'ya ku so danginsa duk gaba ɗaya bare kuma a ce waɗanda suka fita daga jikinsa 'ya'yansa to Ali Zainul Abidin yana ciki yana kan wannan fassara ilal mawaddata fil qurba yana kan wannan fassara wasaddi da malam saddi yana kan wannan fassara wa amr bin shu'aib da amr dan shu'aib su ma duk suna kan wannan fassara fi ma akhrajahu tabari imam tabari ya fitar wannan an hungare su ja'alul ayata dukkan wa'annan da muka faɗa sun sa wannan aya amru horo ne Allah yake yi cewa ba annabi baya neman mu bashi lada amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman mu yi soyayya a cikin danginsa sallallahu alaihi wasallam yi soyayya a cikin danginsa shi ko abdullahi bin abbas ya dau ayar a cewa quraisha dangin ake gayawa su yi so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a cikin abin da Allah ya aiko shi shi su kare masa su bi shi wa akan wannan akan wannan in mun tafi akan na farko cewa dangin manzon Allah ake nufi muso wanda har ƴaƴansa suna ciki to wannan magana kira ne ga kowa da kowa duk musulmi sun shiga in ku an tafi fassara Abdullahi bin Abbas magana ce ta Quraishawa wanda Allah ya aiko a cikin su din nan ashe shi yana nan akan cewa wannan arsalna laqad ja'akum rasulun min anfusikum min anfusikum din nan Quraishawa ake nufi to don haka za mu zo kan maganar ayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu gwangwaje abu ne na soyayya babban magana ayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen cikin barko din nan sai da Fatimatu sayyidina Ali sayyidina Hassan sayyidina Husain to kuma ƴaƴan su hatta shi kiyama amma banda ya'yan muhammadu hanafiya shi ma dan sayyid na ali ne banda su banda ya'yan sayyida zainabu yan manzon allah ce na na asi dan abu to in kuma wa'anda suka tafi cewa da wa'annan din kuma sannan da ya'yan aqilu dan uwan sayyid na ali da ya'yan ja'faru dan uwan sayyid na ali da ya'yan abbas duk da baki da kuma za su hada har da ya'yan zainabu kenan da abu to kuma akwai wanda suka ɗau wannan aya cewa a dukkan muminai take cewa duk laraba ma sun shiga duk al'umma manzon Allah ma sun shiga da haka manzon Allah ma yake cewa da ba farise cewa dan gidansa ne salmanu minna ahal baiti salmanu ma dan gidanmu ne duk gaba gida don a wannan ne alhamdulillah kowa yana alfahari kamar da tsayin Ali ya faɗa za mu je kowa yana alfahari da cewa wani surikin manzon Allah ne wani dan uwan haihuwarsa ne shehu ibrahim abdullahi anhu yana cewa hatta mu yan afirka mu ma muna alfahari da manzon Allah surikin mu ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sadaka da ya afirka mariya tulkibiya mariya mutuniyar misira bakin biya ce ta misira kibtawa ba laraba ba ne dangin fir'auna bakaken fata ne ba har yau in ka je misira za a gansu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun bude misira ku zauna min da surkai na lafiya to misir afirka ce duk da dai afirka ce ta larabawa kuma ikon Allah matan annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan su ba su haihu ba sai Khadija Khadija ita ce uwa ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama guda shida nan amma mun gode Allah wannan ta afirka din nan Mariyatul Qibla sai da ta haifa manzon Allah Ibrahimul Mu'azzam sai ibrahim radiyallahu anhu yake cewa wannan shine babban rabon mu a afirka mu ma surukan manzon Allah ne mu ma muna da wani abu da zamu alfahari da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam hatta cikin yahudawa ya aure dan su ma su alfahari da shi da za su musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure safiyatu bintu huyay bin akhbab yar huyay da akhbab huyay da yahudiya ce wani abu na mata ya taɓa haɗa ta da sai da aisha sai da aisha ta ce da yahudiya kawai ta zo da kuka ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faru aisha ce ta ce mun ba yahudiya kai annabi ya ce a'a ke kin fi ƙarfin nan yar annabi ke yar annabi Musa yar uwar annabi yar uwar annabi Haruna ke za a gaya wata magana ita ka fata faɗa da larabiya ce kawai a ke ko kara yanzu yahudiya ce amma kuma yar annabi musa yar uwa annabi haruna kaga ta samu daraja to kowa zai yi alfahari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan wannan zai zama ceto a gare mu a tashin kiyama Allahumma salli ala sai gora a ce gaba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah